أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه الأصلى المختص بالملك الأعد الأحمى الزاكر لا تخيل ولا وحمى الباجن تكدس لا عدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والكدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن الخطب المختومين وبرزخ المحمدية وخطب الأصحاب الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشد العلباسي الشيخ الطيب إبراهيم إيازي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من دعوة كراتون لتاجي نامو من البركة نتو لتاجي روح العددي لتاجي مولامو شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم إياس littafi da yake bayani akan yadda ɗalibi na amma ɗalibi na ɗarika shotijani ya kamata ya tafikar da laburransa don saduwa da Allah kamar yadda ya kama hanyar saduwa da Allah ɗin. To imam in ba manta ba muna dai magana ne muna karatu akan baitin da yake magana akan halar ko suran jagoran ka a lokacin da zaka kake zaune don yin zikirin juma'a ko wazifa ko lazi. akan wannan baiti muke ta karatu kusan sati na uku kenan wanda kuma bisa tabbas a wannan satin ma ba zai gamu ba sai dai a satin da zamu shiga na ainihin satin da zamu shiga na gaba to a wannan satin da ma mun zamu bayani bisa abin da nasoshi na ayoyin alqur'ani suka faɗa bisa abin da ya shafi halar ko halittun Allah wanda da su ne tafakkuri cikin halittar Allah da su ne zuciya take fuskuwa zuwa ga fadar Allah to a wannan karatu dama mun ce za mu magana bisa ayoyin alkurani da suke nuni zuwa ga wannan ainihin nukuta sannan ga karatu na gaba za mu magana kuma bisa hadisan da su ma suke magana akan ainihin abin da shafi wannan ainihin nukuta to shine wasajiran shekar al-murabbi shine da baitin da muke ta magana akan shi wanda sai na ce wa hazal lasti hibaru wannan halatto surar jagora a lokacin zikiri ko lazimi ko wazifa kad dallat alayhi ayatu ayatun min adh-dhikr al-hakim hakika ayoyi daga alqur'ani masu girma mai girma alqur'ani mai cike da hikimomin nan to sun yi nuni zuwa gare shi wa shahidat ala ma'anahu riwayatun min al-ahadith an-nabawi sharif kuma ayoyi hadisai masu yawa sun yi shaida a bisa wannan ma'anar wannan nukuta na wannan baiti na littafi maulamu shafin islami wa ilaikum bayana ha ala tafsi ga bayanin da ayoyin da suke bayani akan cewa ta hanyar tunani da tafakkuri cikin halittar Allah to ta nan ne mutum yake zuciyar take fuskuwa zuwa ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma kamar yadda za mu bayani akan su abubuwan da alkur'ani nuna mana kai tafakkuri a cikin su to dukkaninsu za mu ji menene dalilin da Allah ya sa Allah ya sa ya sa Allah ya ce ai tafakkuri cikin su dalili saboda sirrin da Allah ya sa na soyayyar sa a cikin su shine dalili to in ko haka ne muna da tabbacin cewa mutum shine jinsin da ya fi kowane jinsi girma a wajen Allah subhanahu wataala to mutum ma ba ballantana a ce maka mumini musulmi mumini ballantana waɗanda suka samu matsayin izaru ku zikir Allah wanda in dai an zaka sun tuna maka Allah da nassan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya aya ayoyi na farko da suke magana akan wannan ma'anan qala Allah ta'ala Allah subhanahu wataala yake faɗa mawa mai karatun alqur'ani bisa abin da na faɗa a wajen karatun wajibi ne kai da kake karatun alqur'ani zaka iya karanta alqur'ani a cikin halin sallah kana karatun alkurani a cikin sallah to za ka maimaita waɗannan ayoyi kana fara jan waɗannan ayoyin to abinda hankalinka zai bayu zuwa ga waɗannan abubuwan da Allah yake magana kuma Allah ne ya umarni da cewa ka ba da hankalinka ga waɗannan abubuwan dan ta cikin su ne zaka bi tuke ka tsubbu zuwa ga fadar Allah gari abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratu abasa Allah yana cewa falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababana al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها عبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم الله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان لله متين يسلو يميد هنكليش إلى طعامه إزواج أبن تنسى kaga kana karanta wannan aya abinda hankalinka zai koma kuma nassin alqur'ani abin da yake bukata da kai kenan kamar yadda hankalinka zuwa tunanin yadda Allah subhanahu wataala yake fitar maka da abincin da kake ci Allah subhanahu wataala sai fara baka bayani akan yadda abincin ka ke samuwa kake amfani da shi sai ce na farko dai anna sababan alma asabba mu muka zubar da ruwa daga yawa mai yawa daga saman zubarwa to kaga a duk lokacin da kake wannan karatun Allah yana jan hankalinka ne zuwa kamar yadda hankalinka kuma zuwa ga mene ga irin ruwan da yake zubarwa mai yawa daga ainihin sararin samaniya wannan kuma ko da ku a cikin sallah kaje kamar yadda nake faɗa a ce kaga ashe Allah kullu yana maka magana ta hanyar halittarsa sannan zaka gane za zuciyarka za ta fuskudi zuwa ga ainihin fadar shi sannan Allah ya cigaba da cewa thumma shaqaqna al-arda shaqqa sannan muka tsatsaga ƙasa muka kekke ta ƙasa shaqqa tsatsagawa kuwa bayan mun tsatsaga ƙasa sai muka yi menene sai Allah ya fa ambatna fiha habba sai muka fitar da kwaya a cikinta kaga Allah nan yana jawo hankalinka ne zuwa ga to bayan hankalinka tunaninka ya bayi zuwa ga zubar da ruwa mai yawa da Allah yake yi daga sama to sannan kuma sai ka jawo hankalinka zuwa ga yadda Allah yake dunkusar da kasa yake fitar ka duba kwayar baka da rai baka da rai haka zaka dauke ta ka fata a kasa sannan sai ka je ka fusne bayan ka sa haka sai ka sa ka baka ka danne ta amma Allah yana yin ruwa ba za ka ga lokacin da take turo kasa bai daga ta turo kasa ta fito to Allah ya ce lalle mutum ya maida hankali zuwa ga wannan me yasa saboda ta cikin wannan ne zaka ga zuwa ga gane Allah subhanahu wataala fa ambatna biya ba bayan nan wa inaba wa qadba ba iya kwaya muke fitarwa ba a kasa Allah ya ce wa inaba haka nan har da inabi hatta inabi wanda mutane ke ci din nan dan ainihin sha'awa wa qadban da kuma ciyayi wanda ainihin awaki tumakai shanu raƙuma suke ci suke amfani da shi duk dai wannan Allah yana jawo hankalinka ne zuwa ka mai da hankali kan waɗannan halittun nasa ta su ne zaka bi zuwa fadar Allah wa zaitunan muka muka muka fitar kuma da ainihin zaitun wa nakhlan da bishiyar dabino wa hada'iqa muka fi sannan ga ainihin gonakai ga ga ainihin lambuna gulban ma yawan itace kada ka duba yadda Allah yake sake dawo hankalinka ka mai yadda hankalinka zuwa ga irin gonan nan da zaka ga dan lip lip ga itace nan mai kyau mai ban sha'awa mai daɗi dan me sannan ne zaka ji zuciyarka ta sadi zuwa ga fadar Allah wa fatihatan wa abba sannan da kayayyakin marmari ta ha'ila yau Allah yana sake dawo hankalinka zuwa ga abin wanda ya fitar na kayayyakin marmari ya ayaba ne gwaiba ne lemu ne abarba ne haka dai Allah yake dawo hankalinka a wannan halin dawo hankalinka ake zuwa ga ka gane ta waɗannan abubuwan sai ka bayi zuwa ga gane Allah subhanahu wataala sai ce mata allakum wa li an'amikum wannan don amfani ne gare ku waɗannan abubuwan da na lissafa wa li an'amikum da kuma dabbobin ku to in mun duba nan a nan sai kace to kar a dauka iya fahimta na ne yake da wannan fahimtar akan wannan ayar ga abin da cikin malaman tafsiri suka faɗa akan ayoyin قال الشيخ علي قال الشيخ علي الصابوني الشيخ علي الصابوني يفدا في تفسيره أكيد تفسير سا صفوة التفاسير سنة تفسير جنا الشيخ علي الصابوني كمان أنا سأقول كاو مكو maganar sa a lokacin da muke karatu na goron sallah yana daga cikin manyan malaman ainihin dirasatul islamiyya a islamic studies a jami'ar makka saboda kaga ba masu ji bane amma gaskiyar magana a tafsirin na yana yin adalci ce da duk yadda kake zato dan yana ɗauko maganganun manya-manyan sufaye yana sawa a cikin tafsirin nashi dan ne saboda su ne malaman tarbiyyar zuciya zuwa ga Allah ga abin da yake cewa ai falyanzur hadha al-insan al-jahid wannan mutum ne mutum bi ainihin iko da kudura Allah to ya kallo nazara tik- nazara tafakkuri amma fa ba kallo kawai na ido ba a kallon da zai sa maka tafakkuri tafakkuri zai sanya maka tunani wa atibari da kuma lura da tafakkuri da lura zuciya take fuskuwa kuma zuwa ga Allah ila ma ila ila amri hayatihi ya kallo zuwa ga al'amarin rayuwar shi kaifa khalaqahu bi qudratihi ta yaya Allah ya halicce shi da kudura ta sa wa yassarahu bi rahmatihi ya sauƙaƙe mishi rayuwar tashi da- da rahamarsa wa hayya lahu asbabal ma'ashi yadda Allah ya sauƙaƙe mai hanyoyin abincinsa wa khalaqa lahu ta'ama Allah ya halitta mai abinci allazi bihi qiyamu hayatihi wanda tsayuwar rayuwar shi tana akan wannan abincin da zai ci ne yan uwa da wannan zamu gane ashe abinda na ka- muka kalla a cikin wannan ayar haka duk malaman tafsiri suka kalla kallon yake ainihin nazara tafakkurin wa atibarin kallo na tafakkuri ka fara tafakkurin cikin halittun Allah wa atibari da kuma lura da halittun Allah wanda zai fuski zuciyarka zuwa tafakkuri cikin halarar Allah to wannan shine abin da waɗannan ayoyi ke nunawa ba su ba akwai wasu ayoyin kamar haka qala Allah ta'ala Allah mai jimar daukaka da yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الله يساك cewa ne shin mutum ba zai duba ba ne afala yanzuruna shin ba za su yi kallo ba ne ila ibili zuwa ga raƙumi ko ko raƙuma kalmar ibulu yana ɗaukan mufradi yana ɗaukan jami'i ba za su kallo ba ne zuwa ga raƙumi kai ba kuni ta yanda Allah ya halicci raƙuma yanda ya halicci raƙuma wa ila sama'i kaifa rufi'at ya sannan mutane ba su kallo zuwa ga sama yadda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka gininta ya ɗaukaka ta ba wani abin da ya tokare ta ba da wannan za ka gashi Allah yanzu kuma ya jawo hankalinka ya mai da tunaninka zuwa ga arakumi ya ke son kai tafakkuri don ka gane Allah haka nan kai tafakkuri akan sama don ka gane Allah wa ilal jibali mutum ba zai kallo bane zuwa ga ainihin duwar wani kaifa nusbat ta yaya aka kafa ta aka kafa ta a ƙasa wa ilal ardi kaifa sudihat mutum ba zai kallo bane zuwa ga ƙasa yanda aka shimfiɗa ta to Allah subhanahu wataala yana faɗin wannan ne don me dan jawo hankalinka da wannan tafakkuri ne aka sake fuskuwa zuwa ne ga hanarar Allah subhanahu wataala to anan ma sai na sake cewa kala shehu aliyu sabuni aidan wannan malamin da na faɗa na farko ya sake faɗa karkashin wannan ayoyin yace ai afala yanzuru haula'in nasu yace wai shin waɗannan mutanen ba za su kallo bane nan ma sai sake cewa nazara tafakkurin wa atibari kallon tafakkuri dogon tunani wa atibari da lura da halittun Allah ila al-ibri iski kallo zuwa ga raƙumi kaifa khalaqa Allah ta yadda Allah ya halicce ta khalqan atiban halitta mai ban mamaki badi'an mai ban sha'awa ya dillu ala qudrati khaliqiha wanda wannan halittar tana nuni zuwa kudurar mahallin rakumi lima fiha min al ajaibi saboda abin da yake cikin sha'anin rakumi na ban mamaki fi quwwatiha irin karfin da rakumi ke da shi wanki ya ji ma zalika li kulli shay'in gashi tana da tsananin karfi amma kuma sai kaga tana jayuwa dir kankantan yaro ya zo ya ja ragamar rakumi sai ga ya ji shi mutum ba zai kallo a bisa sha'anin rakumi ba ya yi dogon tunani wa sabari ha alal adaki ba sai ka zo ya duba irin mamaki da ke cikin sha'anin rakumi ba rakumi da irin hakurin da suke da shi wajen sha- wajen kiki rakumi sai ke kwana goma ba ta sha ruwa ba rakumi sai ke kwana goma ba ta sha ruwa ba wa kasaratil manafi allati fiha mutum ba zai kallo ya duba irin amfanin da ke cikin rakumi ba minar rukubi na daga hawa والحمل عليها هذا دورا متى كايا واكل لحوم هذا cin namanta wa shurbi albani hada shan nonanta wa gairi zalika da wadun wadannan ila to wannan duk abin da Allah yake kawo hankalinka idan ya tattara hankalinka kai tunani cikin abin da ya shafi sha'anin halittar rakumi da kuma duk waɗannan abubuwan da ya ambata bayan rakumi to wannan zai fuski zuciyarka zuwa tunani a alarar Allah wanda zai baka daman gane Allah da kuma fahimtar abin da za ka iya fahimta na daga sha'anin Allah ila qawlihi har dai inda shi abu liyu sabuni yake cewa wal hikmatu fi takhsis hadhihi al ashiya'i bi dhikri wato dalilin da Allah ya yake banci waɗannan abubuwan da ambato ya ambaci rahuni ya ambaci sama ya ambaci duwar wasu ga dalili annal qur'ana nazala ala al arab saboda shi qur'ani ya sauka ga larabawa ne وكانوا يسافرون كثيرا في الأودية والبراري su kuma larabawa suna yawan tafiya a cikin kwazazzabai da kuma dasta su laraba kenan mun farji na anin nasi suna rabuwa da mutum balarabe sai ya shiga daji ya yi tafiyar kwana da kwanaki akan raƙumi to sai ma laifi to wal insanu idza ta'ada anil madinati wato mutum duk sa'ad da ya nisa daga ya nisa da gari aka bala Allah tafakkur sai ya fara tunani sai tunani ya fara zuwa mai to fa awwal fa awwal ma yaqau basaruhu ala al-barqir alladhi yarkabuhu farkon abin da tunanin shi zai fara kawowa raƙumin da yake kai fa yara manzaran ajiba sai ga kai ga wani abin ban mamaki wa in nazara fawqa wa in nazara fawqu idan ya kalli sama ya kalli saman shi lam yara gairar sama'i ba zai ga komai ba sai sama wa in nazara yaminan wa shimalan in ya kalli dama da hagu lam yara gairar jibali ba zai ga komai ba sai duwar wasu wa in nazara tahassu in ya kalli kasa lam yara gairar arz ba zai ga komai ba sai kasa fa lizalika zakara hadhihi al-ashiya to wannan ne yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan abubuwan dan ne dan mutum ya tafakkuri a cikin su domin gane Allah har ila yau na sake tato ba wannan malamin ne kawai ke da wannan fahimtar ba ibn kasir ma ga abin da yace qala ibn kasir ibn kasir yace nabba Allah ta'ala al-badawiyya Allah ya fadakar da balaraban kauye alal listijlal bima yushahiduhu ya kafa hujja da abin da idan ke iya gani bin ba'irihi na daga raƙumin shi allazi huwa rakibun alai wanda yake kai was sama'i allati fawqa ra'sihi da sama wanda take saman kanshi wal jibali da duwar wasu allazi tuja allati allati wal jibali allati tujahahu da duwar wasu da ke daura da shi wal ardi allati tahtahu da kasa wanda take kasa da shi ala qudrati khaliq zalika sai kalli wannan sai dace zuwa gane kudirar wanda ya halicci waɗannan وصانعه wanda ya halarci waɗannan abubuwan wa annahu rabbul azim sai gane kai wannan ubangiji kai da girma yake da girma yake al khaliqul maliku mamallaki wanda ya mallaki kowa da kowa al mutafarrifu wanda yake jijjuya halitta allazi la yastahiqul ibadata siwa siwahu ubangijin da ba wanda ya cancanci ainihin ya bauta a bauta mai idan ba ba shi ba ta yaya ta hanyar kallon halittar Allah sanan ake gane Allah. Ashe babu laifi don a ce a lokacin zikiri halarto jagoranka wanda hadisan da za mu karanta a sati na gaba za su sake fito mana da abun fili. Su maganar sabuni, sannan abin sabuni dai a nan ma ya sake cewa, wannan ma zakara ta'ala da la'ilar tauhidi. Yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci dalilan tauhidi. kaga anan shi ma ya fahimci ake da waɗannan abubuwan ake samun gayar gane Allah wannan gayar gane Allah guda ma shine tauhidi walam walam ya tafir bi zalika al-kuffar amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi wa'azi bi wa'azihim wa tazkirihim fa qala fa zakkir inna ma anta muzakkir bayan wannan ayar ce Allah ya ce manzo Allah wa fa zakkir inna ma anta muzakkir to in ba su gane Allah ta wannan bayanin da kai musu ba to ci gaba da yi musu gargadi kai mai yin gargadi ne a wannan tana daga cikin ayoyin da suke nuna mana kallon halittar Allah cikin ta ake gane Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala Allah bai girma daukaka da ya sake fara a haƙƙin yin tafakkuri a cikin halittar Allah ga abin da Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nari Allah yake inna fi khalqis samawati lalle cikin halittar sammai wal ardi da kasa waqti lafil layl wan nahari da tattanzawa da tattanzawa dare da rana la ayatin li ulil albani wallahi akwai ayoyi amma ga ma abota hankali su ai ma abota hankalin nan sai Allah yake mana allazina yazkuruna Allah qiyaman su ne masu ambatan Allah a tsaye wa qu'udan suke ambatan Allah a zaune wa ala junubihim suke kwal ambatan Allah a kashin gide bayan nan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tunani cikin halittun sammai da kasai bayan sun yi tunanin sai kaji suna cewa rabbana ma kalagata hadha batilan ya ubangiji mu baka halicci waɗannan abubuwan kawai dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata a gare ka fakina azaban nari ka kiyaye mu azabar wuta wannan ayar ta fito mana da ma'anar tafakkuri cikin halittar Allah a fili ga kuma abinda jagororin malaman tafsiri suka faɗa a qawalu aymatul mufassirina fi ma'ana hadhihi al-ayati ma'ana manya-manyan malaman maganganun manya-manyan malaman tafsiri cikin ma'anar wannan ayar قال العلامة الإمام ابن كثير الحافظ في تفسيره إن تفسير هذه الآية قال العلامة jagora malami shugaba mahaddacin hadisai ibn kasir ya faɗa a cikin tafsirin wannan ayar ai ai yafhamuna أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظم- عظمة الخالق وف- وقدرته أي waɗannan ayoyi su masu tafakkuri nan suna fahimta daga cikin waɗannan ha- sammai da ƙasai ɗin hikimomi waɗanda suke shidarwa a bisa girman mahallicin sammai da ƙasai ɗin da ƙudurar shi wa ilmihi da ilminsa wa hikimatihi da hikimar shi wa tiyarihi da zaɓin shi wa rahmatihi da rahmarsa wa qala abu sulaiman ad-darani ibn ibn qayyim al-jawziya da kansa sai ce abu sulaiman ad-darani ya ce yan uwan sake dawo hankalin mu kun ga abu sulaiman ad-darani din nan abu sulaiman abu sulaiman ad-darani din nan yana ɗaya daga cikin manya manyan malaman sufaye amma kun ga ibn kasir al-majri ibn taymiya shi ne yake dauko magana sai yake sawa a cikin tafsirin al-qur'ani Allah kun gane me nake nufi kuwa abin da nake nufi babu wani malami kai tsaye da ya soki sufanci a duk malaman duniya wanda mutane suka yadda da ilimin su babu ko kwaya daya saboda gashi malamin malamin sufanci ne babban sufi ne Abu Sulaiman ad-Darani amma gashi Ibn Ibn Kafir a karkashin tafsirin wannan ayar ya dauko maganar shi zai gaya mana abin da ya faɗa a karkashin wannan ayar ga abu abin da dai shi wannan babban sufi Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa yake cewa inni la akhruju min manzili yace nakan fita daga gidana fama ya kau basari ala shay'in fa idona bai fadawa kan wani abu illa ra'aytu lillahi alayya ni'matan sai na tabbatar duk abin da na kalla sai na gane wata ni'imar Allah da yayi mini karkashin wannan abin da na kalla wanda me yake nuna maka ashe cikin halittar Allah da kallon halittar Allah da tafakkuri a cikin su ake gane Allah ya ci gaba da sannan kuma auli fihi ibratan ko kuma in ga wani abin lura wanda zai ja zuciya na zuwa ga gane Allah wannan asar da shi ibnu kasir ya kawo ya kawo shi ne a a ya yace rawahu ibnu abi dunya fi kitab tafakkur at-tafakkur wal i'tibar ibnu abi dunya shi ya fitar da wannan asar a cikin littafin shi mai suna at-tafakkur wal i'tibar a wa qala al-hasan al-basri imam hasan al-basri yace tafakkur sa'atin ka yi tafakkuri cikin malakucin Allah cikin halittun Allah na awa ɗaya tafakkuri ka cikin halittun Allah na awa ɗaya khairun min qiyami lailatin ya fi ka tsaya tun daga dare kana sallar nafila hawaye wa gari abin da zaka samu cikin tunani a cikin halittar Allah ashe da halittar Allah ake gane Allah subhanahu wataala ah wa qala sufyan bin uyaynata sufyan dan uyaynata yace al fikratu nurun kaga yin tafakkuri cikin halittun Allah wani haske ne ya kulu kalbaka wanda yake shiga zuciyarka wa rubbama wani lokaci ma yakan buga ta masala yakan buga misali ki hazar baiti da wannan baitin na wani mawaki ina ta izal mar'u kanat lahu fikratun wa fi kulli shay'in lahu ibratun izal mar'u idan mutum ya zamanto kanat lahu fikratun yana da tunani da tafakkuri cikin halittun Allah wa fi kulli shay'in lahu ibratun to zai samu abun lura da abin gane Allah cikin kowane irin abu ashe da halittun Allah ake bi a gane Allah Wa- duk wannan magana ibnu qayyim ah, ibnu kathir fa nake kawo mana maganganun ibnu kathir ne a tafsirin shi a bihaza wa an isa alaihi salam ibnu kathir yake annabi isa ma yana cewa annahu qala yace tuba liman kana ilhu tazakkura kai a farin ciki da aljanna sun tabbata ga wanda kullum in dai ya buɗe baki to zikiri zai yi wa samtuhu tafakkuran in kuma ya shiru to tafakkuri zai yi cikin halittun Allah wa nazaruhu ibaran kallo duk abin da ya kalla zai lura da shi ne don gana Allah wanda yake aljanna ta tabbata gare shi wa qala umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz yace al kalamu bi zikrillahi azza wa jalla hasanun kaga kullun ka buɗe baki ya zamanto zikirin Allah zaka yi to wannan abu ne mai kyau wal zikratu fi ni'amillahi afdalul ibadati tafakkuri ku cikin ni'imomin Allah ka furka tafakkuri cikin ni'imomin Allah to wannan ya fi kowace ibada girma a wajen Allah a'a to ashe ku a cikin ni'imomin Allah babu kaman mutum tunda shine mafi girma a cikin halittun Allah ballantana kuma ce waɗanda na ce hum izaru ku zikrallah sune wanda in an gasu sai an tuna Allah sauraka tafakkuri cikin halarar shehinka abu ne wanda nasoci alkurani da hadisai sun tabbatar da shi wani bin umara an gabo daga abdullahi dan umar shi kuma ce annahu kana idza arada an yata'ahada qalbahu in yana so ya ciki shi a wani hali zuciyar shi take ciki ya til kharibata yakan je gida rusasshe fa ya kifu ala babiha sai ya tsaya a kofar gidan fa yunadi sai ya kira da sautin hazini da murya ta bakin ciki Abdullahi dan Umar ba sahabin annabi sai ya je kango sai ya kulu sai ya ce gidan zai je yana ce masa aina ahluki ya ke kango ina mazaunan cikin ki duk waɗanda suka zauna a cikin ki ina suke a yau sun mai yarju ila nafsihi fa yaqulu idan ya faɗa haka sai koma akan shi sai ya ce wa kansa kullu shay'in halikun illa wajhahu duk komai mai karewa ne zatin Allah ne ne tabbata kaga mene tafakkuri ya sashi fada'i a cikin halarar Allah ashe da tafakkuri ake samun samun shiga fadar Allah wani bin abbasin annahu qala an samo daga Abdullahi na Abbas yace raka'atani muqtasidatani ayoyi a rakoyi guda biyu masakaita fi tafakkurin amma kana karatun alqur'ani kana tunani a cikin ayoyin Allah khairun min qiyami lailatin ya kika tsaya dare guda kana ibada wal qalbu sahih amma zuciyarka ta kawu gaba da tunani a cikin halittar Allah wa qala al-hasan imam hasan al-bakari yace yabna adam ya kai dan adam kun fi sulis badanika in za ka ci abinci ka raba cikin ka uku wannan ma'anar ma ta zo a hadisin annabi ko ma mala abnu adama ma mala abnu adama wi'a a sharrin min badanihi annabi ya ce mutum bai taɓa cika wani burga mu sharri kamar cikin shi ba idan dai za ka cika cikin ka fal da abinci to ka sani cewa kullum kai ne da kiki in harka karatu ne sun ce albidnatu tuzhibul fitnata cin abinci da yawa yana tafiyar da gane karatu da fahimta inda za ka cika cikin ka sannan mai ta'alim ya ce ittafaqa sab'una nabiyan ala anna kasaratal amrari min kasarati shurbil ma'i wa kasarati shurbil ma'i min kasarati al-akali ya ce annabi saba'in sun yi ittifaki akan mafi yawa yawan rashin lafiya yana jayuwa ne daga yawa yawan shan ruwa shi kuma yawa yawan shan ruwa yana faruwa ne daga yawa yawan cin abinci saboda inda zaka zama to kullum kana sake cikin ka to zaka fi kowa yawan rashin lafiya saboda sai ce to ka raba cikin ka uku kashin farko kashin farko ka zuba ka zuba ka zuba abinci a ciki tuwo kenan sannan kashi na biyu ka zuba ruwa wada sulusahu al'akar ta tanaffasu lil fikrati kashi na uku ka bar wannan fashi don me yace don ka sami tafakkuri cikin halittun Allah don ka gane Allah ashe da tafakkuri cikin halittun Allah ake gane Allah subhanahu wa ta'ala wa qala bishr bin al-haris al-hati dan waka fin wuce wannan bawan Allah dan ba ku jissa shi duk wannan magana ibnu kasir fa nake kawo muku shi ma wannan bishr bin al-haris al-hati dinnan babban waliyi ne na daga cikin manyan malaman sufaye wanda daga baya an samu waɗanda suka kwaikwayan ƙoƙarin su kwaikwayi irin matafiyar shi ma ba su kamo ko ko kuma shi ba su gani ba wato abin da ya faru da bishirul hafi dan holewa ne holewa sosai wata rana yana zaune a gidan yana da gida ma inda ake zama a hole a tsarar karkashe yawwa ah wata rana ana tara karkashewa ana tara karkashewa kawai sai wani bawan Allah sai ya zo shi kuma wani bawan Allah wani babban waliyi ne da ya zo sai ya sallama da ya sallama a gidan da ya sai sallama a gidan sai shi bishir lahaji sai ya fito a lokacin da ya fito ba takalmi a kafar shi shine ma'anan haji din ma'ana mara takalmi jam'i shi al-hufat kamar yadda ya zo a hadisin annabi can wanda annabi yake magana siffar ta alkiyama ko wa an tara al-hufat al-qurata za ga mutane marasa takalmi marasa tufafi a jiki to mufradin shi singular din shi sai alhaji mara takalmi to abin da ya faru sai ya fito ba takalmi a gaban a kafar shi sai shi wannan bawan Allah sai yake tambaye shi alga ta malam me gidan nan da ne ko bawa ɗan uwa dai mun san me ma'anan bawa ko mutanen da aka ciwo a wajen yaki ko aka ciwo su a wajen yaki aka zo aka bautar da su kana da dama ka dora musu taki su kai ma gona su maka noma amma dai zaka ciyar da su ka tufatar da su ka kyautata musu to su ne bayi go ta kuma wanda yake da wanda ba bawa ba shi da sai yake tambaye shi basharul haji wannan mai gidan da ne ko bawa shi da sai ta wani irin da ko bawa shi ne fa mai gidan ai da ne ni ta ce a to alhamdulillah tunda da ne yana da ikon ne abin da ya ga dama dama bayi ne suke da ainihin haƙƙin su bi shugabansu yana gama faɗin maganar sai ya gane abin da yake nishi ba yana nufin bawa irin wannan da muke nufi ba yana nufin shi bawa ne a wajen Allah ko Allah ya aita shi ne an gane shi bawan Allah ne ko Allah ya aita shi ya ce mai yayi komai ba komai ne yana gama faɗa sai ya gane abin da yake nufi wallahi a take da yayi wani irin tsara ko gidan bai sake komawa ba sai ba zama kawai sai sai dashi yana yin dajin da sai ya samu shuwa gabanin jagorori na sufaye sai shiga sha'anin ɗariƙa to sai ne kai matsayin ƙodabaniya a cikin ɗariƙa har ya ko har ya koma ga Allah ko bai sake sa takalmi ba to akwai mazajen da sun yi kokarin kwatanta irin da ke ba su kamo shi ba shi sa kike mai basharul hadi shi gaba ɗaya a rayuwar shi ba ma ya sa takalmi radiyallahu anhu to ibnu kasir ne ya dauko magana shi saboda haka babu wani malami kwaya ɗaya gaskiyar magana da ya soki sufanci alal idlati kamar yadda kullum nake ta faɗa to ga abin da shi bashar al-hadi yake cewa law tafakkara an-nas fi azmatillahi ta'ala wallahi da mutane za su tafakkuri cikin girman Allah su tafakkuri cikin girma da buwayar Allah ya ce lama a sau da ba su iya saba ma Allah ba kai tafakkuri girman Allah kawai da ba ka saba wa Allah ba to ballantana ainihin kai tafakkuri cikin abin da ya shafi jalalarsa da jamalarsa to wannan zai kara maka fuskuwa zuwa ga fadar Allah وقال الحسن عن آمر بن عبد قيس قال Hassan al-Basri ya ce shi kuma ya samu daga Amir dan Abdul Qais ya ce samitu gaira wahid ya ce wallahi na ji ba mutum ɗaya ba wala sunaini na ji ba mutum biyu ba wala salasati na ji ba mutum uku ba min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabban manzo Allah ya kulu da suna cewa inna biya al-imani hasken imani imani hasken yana samuwa ne au nurul imani ko kuwa she inda hasken imani ke yi ba komai yake ba da shi ba a tafakkuru tunani cikin halittun Allah wanda zai zuwa zuciyar kai zuwa fadar Allah na ji ba ɗaya ko ba biyu ba cikin sabon annabi haka suke cewa ina kaulihi ai ibnu kasir hadin zuwa inda ibnu kasir yake cewa kai Allah fa ya tsiri wadanda ma ba sa yin tafakkuri cikin halittun sa ba da nassin alqur'ani ga abin da yake cewa wa qad zamma Allah ta'ala man la yatabir bi makhluqatihi Allah ya zargi wanda bai lura da ababen halittar shi a dalata ala zatihi wanda waɗannan abubuwan halittar su suke shiryarwa zuwa ga zatin Allah kaga mun zo inda dalili so mu zo wanda magana ibnu kasir ba ibnu kasir yake cewa kai Allah ya zargi mutumin da bai yin lura da halittun Allah wanda ke shiryarwa zuwa ga zatin Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa shar'ihi da shari'ar Allah wa qudratihi da qudrar Allah wa ayatihi da ayoyin Allah fa qala sai Allah yake wa ka ayyin wa ka ayyin min ayatin وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مورد- مؤردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون آه سورة يوسف آية تقري دا أينين جلسوا تقري دا, آه دا شدا قابل دا الله جدا وكأي من آية جيوا آيوين الله في السماوات والأرض ودا سكي سمير الرسي دا الله أتكن آير الله أفيا أبين دي كي مسو بابو تو أتكن أتكن آيوين الله ainihin asammai da ƙasai ya murruna alaiha wahum anha mu'riduna mutane ke wucewa amma ba tare suna masu kau da kai ba sa tsaya su kalli waɗannan ayoyin su tafakkuri a cikin son zai ba yake zuwa ga fahimtar halarar Allah sauraka mal Allah yake wa ma yu'minu aktsaruhum in waɗannan mutanen ma ba su imani ba billahi da Allah illa hum mushrikuna fa suna mushrikai ake ta halittar Allah zaka gane babu wani mai tasiri a cikin kaunu sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar na nuna mana ake Allah zargin wanda ba sa tafakkuri cikin ayoyin Allah don gane Allah ake Allah zargin su yayi kamar yadda ya zo a cikin wannan aya a ga abinda Aliyu Sabuni yake faɗa akan wannan ayar da muka karanta shi ya ji fito da ma'anar maganar a fili ga abin da yake cewa قال الشيخ علي الصابوني ان تفسير هذه الايه قال ان علي الصابوني يجي فدا a lokacin da ke tafsirin ayar inna fi khalqis samawati wal ardi yake cewa bada ta'ala hadhihi surata al karimata bi dhikri adillati tauhid wal uluhiyyah wan nubuwwati a farkon sura Allah ya fara ta ne da ambatan dalilan tauhidi da kuma uluhiyya ma'ana Allah takan shi wal nubuwwati da kuma annabta wa khatamaha Allah ya rufe wannan ayar bi zikiri dala'il wa dala'il wahdaniyati da ambatan dalilai na kadaituwar zati shi wal qudrati da qudrarsa wa dala'il khalqi da dalilan halittu wal ijad da samar da halitta li yastadilla min an insanu dame da mutum ya kafa hujja da wannan ayan alal basi wal shuri bisa satin alkiyama da taso mutane daga kabari fa kana khitaman miskin kai wannan cikawa cikawa ne mai kamshi kam wannan ma kana al-maqsud min hadha al-kitab al-azim amma nace dalilin maqsudun wannan littafin mai girma wannan littafi yake nufi al-qur'ani yace wannan ma kana maqsud wannan ma kana al-maqsud min hadha al-kitab al-azim yayin da makasudi daga wannan littafin mai girman ya kasance ma'ana shine alqur'ani da ya makasudin alqur'ani yace jazbal qulubi wal arwahi dalilin sauka alqur'ani don Allah ya fuski zukatan mutane da ruhin su zuwa ga fadar shi kawai yace to saboda alqur'ani ya zamanto haka ne an istigali bil khalqi ila ma'rifati al ilahi al haqi dan Allah ya fuski zukatan halitta da ruhinsu daga shagaltuwa da halitta zuwa ga sanin mahalicin halitta to da yake qur'ani dalilin sa kenan to wannan yasa ja'atul ayatul karimatu waɗannan ayoyin masu girma suka zo tunirul quluba tana haskaka zukata waɗannan ayoyin da muka karanta bi adillati tauhidi da dalilai na tauhidi wal ila wal uluhiyya wal ilahiyyati da kuma dalilai na allahntakar Allah wal kibriya da girman zatin Allah wal jalali da kuma jalalar Allah falaffatat al anzara ila tafakkuri fi ayar ta jawo hankali zuwa ga yin tafakkuri wa tadabburi da lura fi malakutat as-samawati wal ardi a fi malakut as-samawati wal ardi cikin malakutin samai da kasai da ya takhallasa al-insanu dan me dan da wannan ne mutum zai bayu zai jawu zai jawu ila ila al-i'tirafi bi hadaniyati Allah zuwa yin i'tirafi da kadai sakar zatin Allah wa bahir kudratihi da ainihin marin jayin kudrar Allah wa huwa yata'ammalu alhali yana mai lura da ainihin a fi kitabillahi al-manzur yana kallon littafin Allah abun kallo shi abana abinda Aziz Kabuni yake kallo su halittu littafin Allah ne wanda yake abin kallo to idan ka kalli littafin Allah abin kallo to wannan sai ya ja ka zuwa ga littafin Allah rubutacce shine alqur'ani a littafin Allah rubutacce alqur'ani sai bayi da zuciya ka zuwa ga zatin Allah ba da an ta'amala an ta'ammala ba da an ta'ammala fi kitabillahi al-mastur bayan kai lura da littafin Allah rubutacce sai ka zo kai lura da littafin Allah wanda yake mai yalwan nan shine halitta haka Aliyu Sabu ne ke a ɗan wani kullum abinda dai muke so mu lura mu nura mu lura da kan mu lura da kanmu a wannan bayani yana nuna mana ta hanyar halittun Allah idan ka kalle su ka ja hankalin kai zuwa gare su da irin sun inda Allah ya musu wajen halitta kyautata halittar su halittun samai da ƙasai sama da taurarinta da rana da wata da irin ruwan da take zubarwa idan ka kalli wannan ka kare a cikin fahimtarsa sai ka dawo ka kalla halittar da ke kasa da irin tsirran da ke cikinta da mutane da kuma irin ainihin kai kawo ɗinsu to in kai haka to wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai akwai ayar da take shiryarwa take bayuwa da zai nuna maka Allah ɗaya ne kallin kan babu wani ubangiji a duniya da lahira sai shi ko kuma a harshen sufaye ba kowa a cikin kaunu wanda yake tasarrufi da kaunu sai shi kamar da annabi alqur'ani ya jamana huwal awwal shi kadai ne na farko wal akhiru na karshe wal zahiru na sarari wal batinu na boye huwal awwal shi ne na farko wal akhiru na karshe wal zahiru na sarari wal batinu boyayye da tafakkuri a cikin halar rashin kada zaka kai zuwa ga wannan alhamdulillah to kun kai ga inda za ku kai na daga ayoyi to a satin da za mu shiga yin Allah ya sa muna da rayuwa kuma za mu ɗauko hadisan da za su sake fito maka da abun fili wanda ne ne wanda akwai daga cikin sahabban annabi ana kallon su sai ka gana la ilaha illallah imamu ali na ciki kana kallon su sai ka gana la ilaha illallah to wannan sai ka je na fuskar zuciya kai zuwa ga Allah me yasa man idza ru'u zikrallah shine bayan da inda ka ga su sai ka tuna Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha alhamdulillah